أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يومنا جمعة 25 ga watan Zulqa'da hijira ta 1443 wanda ya daidai da 24 ga wata na shida miladiya 2022 za mu ci gaba cikin karatun littafin a cewa bisa rikin kullum saba sallallahu alaihi sallam wanda aka saba gudanarwa a wannan masallaci zawiya shehimu shekh malam ruwan radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu rahmatin wasiya wanda za ni zama wannan halka ta 96 kenan kuma ta ƙarshe a cikin wannan juz'i na farko insha Allah in ba manta ba muna cikin khatima ne da tazir muna bayani muskan inda ke cewa yana alƙarin iyal yana cewa mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana tahirin jayi akan dukan mu'jizojin manzanni sallallahu alaihi wasallam aw salawatullahi salam rabbi alaihim ajma'in ta huska guda biyu to an yi bayanin huskan harkon za mu tashi basu kan huska a cikin huska ta biyu ya ce alwaji hussani huska ta biyu wadda aka diba wata wannan huskan mu'jizan ma'aji sallallahu alaihi wasallam ta yi mu'jizojin duk da suka gabata na manzanni وضوه معجزاته صلى الله عليه وسلم بينا وروان معجزوجين النبي سيادة أمس الله سبت عقريش فإن معجزات الرسل كانت بقدرهم من أهلهم أو أهل زمانه domin mu'ujizojin sauran manzanni sun kasance gwargwadon yimma ta mazowa zamaninsu وبحسب الفن الذي سما فيه قرنه kuma kowane manzo zai zowa da mu'jiza wadda take daidai da fannin da ya ɗaukaka fanni wanda ya ɗaukaka a cikin wannan ƙarnin a nashi shi manzan falama kana zamanin musa a gayatu ilmi ahli sir da zamanin annabi musa alaihi salam ya kasance gayan ilimin ƙarshen matuƙar ilimin ma'abuta wannan zamanin shine siri dabo. Bu isa ilaihi Musa bi mu'jizatin tashbihu ma yad'una qudratuhum alayhi. Saka aiko Annabi Musa alayhi salam da mu'jiza wadda take kama da abin da suke da'awan suna da iko akan shi. Faja'ahum minha ma kharaqa adatahum sai wannan abin da aka bai wa annai musa na mu'jiza sai ya zo yana mai keta al'adarsu walam ya kun fi ƙudratihim kuma ya kasance bai cikin ikonsu irin yadda annai musa alaihissalam da ya zo da nashi ya yi kama da nasu kowa ya je wa igiya kowa ya je wa igiya shi sanda shi ta zama ciji annai musa shi ma ya je wa tashi amma tashin sai take haɗiye nasu sai zai ga nashin ba irin wanda suke iya ma bane wa afdala sihirahum kuma ya bata sihirin nasu ya bata daban nasu wa kazalika zaman Isa haka nan lokacin Annabi Isa alayhi salam aghna ma kana tib wa awfara ma kana ahlu faja'ahum amrun la yaqdiruna alayhi zamanin nan Musa ya kasance zamani ne mafi wadatuwa da wato mafi wadatuwan likita a lokacin nan da kuma mafi yawan likitocin a lokacin lokacin likitanci ya kai kima ya kai karshe ana ji da aikin likitanci kuma mutane yawa sun ilimi irin na likitanci a lokacin abin da ake taɓa karshe a lokacin kenan sai annabi sa alaihi salam sai zo musu da abin da ba su ba su iko akan shi ba su iyawa wa atahum ma lam yahtasibuhu min iya'il mauti mayyiti sai ya zo musu da abin da ba sa tsammanin zai iya yiwa na daga raya matace shi raya matace har yanzu ba lokacin ba zamanin annabi sa alaihi ba har wannan zamanin ƙarshen likitanci inda ya kai likita sun rikice sun kasa zancen harkan raya wannan abu ne wanda ya wuce kwakwalwarsu sun kasa kama shi sun yi nazari sun ce kwakwalwar mutum babu abin da kusan ba abin da ya yi ta rikitarwa babu wani abin da ya yi complex suke cewa kamar kwakwalwa cikin take akwai wasu ƙwayoyin halitta suka kaddara su sun kai miliyar kenan biliyan ko biliyan talatin ne cikin kowanne biliyan talatin ɗin nan akwai wasu akwai kowace kwaya ɗaya daga ciki tana da wasu ababe da ke tare da su ma da aka lissawa sun kai dubu goma to in abu in mutuwa in mutuwa ta zo duka wani lalace ne suke to wani za iya ko ba su tarbuwa saboda haka suka aka sallama wa mutuwa wurin ta a raya ba ta ce da su ba likitanci na zamani ma da yanzu duk inda zai kai suka gano na abubuwan kawai sun kai mutuwa kawai ta rige ta ya hika hinsu to anan Musa annabi Isa alaihi salam sai ya zo da mu'jiza su likitanci suke ji sosai ya zo da abin da hikarin su raye mata ce wa Ibrahim wa Ibrahim akmahi wal abras da kuma warkar da makaho wanda ya zo aka ma an fasara shi da makahon da zai zo wanda bai da tsaga ido ma kawai da aka yi shi ma daidai gurbin idan nashi shahe ki kawai shi annabi sa kawai ko ya sha idan ko ya ce mai bude kawai sai bude e mutum ya kawai kuma yana gani gashi da ido idan shi da gira da kwaya ido da kwami da kwami ko wanda shi sun aka yi shiga idanun an baya gani kawai annabi isa ko addu'a kawai sai a ga mutum ga kuma yana gani abinda shi ma yi karfi likitan san musamman irin wanda sifon nashi na farko da aka ce mutum zai zo wanda gurbin idan kawai ke akwai koko alama idan idan ma shaheki amma kawai zai zo da iko Allah sai ya koma yana da idanu kuma yana gani wal abras da kuma masu ciwon baras albaras wani ciwo ne kamar kuturta irin wasu tambari tambari ga jikin mutum duna mu'alajatin wala siddin wannan annabi isa ya zo duka yana warkar da matattu yana warkar da yana tada matattu yana warkar da masu wanda ake aihuwa makahi da kuma masu albaras din nan ba tare da ba da magani ba mu'alaja wala tibbin ba tare da wani likitanci ba wa haka za sa'iru mu'jizatul anbiya to haka nan sauran mu'jizozi na sauran annabawa kuma inna Allah ta'ala ba'asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sannan Allah madauki sarki sai ya aiko annabi Muhammadu sai ya ramu Allah tabbata gare shi wa jumlatu ma'arif al-arab wa ulumi arba'atun a lokacin nan jumla tarin ilimi na larabawa abinda larabawa suka sani ya taru cikin ilmomi abubuwa guda hudu ne albalaga wa shi'iru wal khabar wal kahana sanin ilimi na balaga ilimi na balaga shi abin da shi kwarewa a magana da fasaha da shi ma wake waka tsara waka wal khabar kuma labari na ayyamul arab da an da ansaba wato nasaba sun kware a cikin sarin nasaba tasu mutum zai dangana ma nasarar shi tun daga wane ni ya dan wane dan wane da a zana uba goma ba wani abu ne a kaga ko nasaba ta maki sallallahu alaihi wanda ake ittifaki akan ta zuwa kaka ne wani 25 na annabi sallallahu alaihi Adnan shine kaka ne shine wannan an yi ittifaki akan ta to riba gani yanda laban suke jerantawa kaka har na 25 to su sun yi an yi an yi dukkan wannan kenan shine a khabar din da kuma abin da shayi kwanukan larabawa irin abubuwan da ya abu na yaƙe-yaƙe da waƙa'i da abubuwa da shi ne ake cema da khabar yana cikin abin da fanni na uku kenan wanda suka yi nisa a kan shi labari sanin labarin ababen da suka abu na yaƙe-yaƙe da wasu abubuwa da suka abu na tarihi wani kahana sannan da bokanci wannan abubuwan guda hudu ma'aikisan sun faɗa aka turo da aka aiko shi sai ya ramu talar tabbata gare shi abinda ake alfahari da shi kenan fa anzalallahu alaihi alquran alkhariq li hadhihi alarba'a fusul sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sabaka mai da alqurani wanda ke keta wa'annan fasalolin guda hudu wanda kowanne ne alquranin ya zo da bayani wanda ya keta irin kamar shiyan shi amma ya keta shi nesa ba kusa ba min al-fasahati wal ijaz wal balagati al-kharija abinda shahi balaga da farko dai sai Qur'ani ya zo da fasaha da takaita magana wadda magana wadda take daguntuwa ta taro ma'ana da dama wal balagati al-kharija da balaga wadda ta hita an namti kalamihim daga daga tsarin zancensu wa minan nazmi na gari da kuma tsari wanda ke bako ko mai ban mamaki wala usulubul ajib da kuma usulubi salon magana wanda ke na ban mamaki allazi lam yatadu lam yatadu fil manzumi ila tariqihi wanda a cikin zancen tsara wake ba su hau hanyar shari'a ba zuwa kwatankwacin shi ba su ma niyyar hanya ba ta shiriwa zuwa gare shi wala alimu fiya salimin auzani manhajahu hakan nan cikin asalib salo-salo na ma'aunaya na magana su ma ba su samu sun san wannan tafarki na alkurani ba wa miyan akhbari an al kawa'ini wal hawadisi wal asrar wal mukhabba'ati wa dama'ir sannan su ba suna suna alfahari da bokanci ba to alkurani sai ya zo da labari na kasantattu da ababen da suke faruwa da wanda za su faru da wa'ansu sirrika da ababen da suke ɓoye kai har ababen da suke zama'ir ababen da suke cikin zukatan mutane abin da yake cikin cikin zuciyoyin mutane sai alkurani ke ba da labari fatujadu alama kanat ويعترف المخبر عن هذه صحة ذلك وصدقه sai in alkurani ba labar irin wannan labarin sai a same su abu yanda suka kasance yanda alkurani ya ce haka ne aka bincika sai a samu abu haka ne ko ko in aka ba labari sai mutum shi wanda aka hida ma abin nan sai in ya bincika sai samu sai samu in ya bincika daga me gaskiya wannan magana da alkurani ya hudi sai ya samu gaskiya wannan magana yanzu kamar da irin irin yadda alkurani ya hida ma walid ibn mughira ya ce utullin hammazin masha'in jinamin manna'in alkhairi motar nasim utullin ba da zalika zanim ya hidi wani sifofi nashi na zahiri to duk sifofin na zahiri wanda ya faɗi ba mai garrama shi kanshi ya san kowa ta haka yake haƙatan ciki da yake da da wasu a irin sifofin shi da ɗabi'oyin shi na annabimanci da duka kowa ya san da wannan to abinda shi kanshi bai sani ba wanda shi ma sai ya tambaya ba da zalika zanim shi ashe dan shege ma ne shege ne shi ashe bai sani qur'ani yace ne duka ashe shi kawai bai da uba a'a to shi ya tashi yana tsammanin shi wannan abin shi ya labarin bai sani ba sai je zare takobin shi samu tsoho shi zare takobi yace to ta da mai gaskiya ba haka ba zai hille mata kai saboda sun san daman duk abin da annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne fa innahum la yakzibunak walakin az-zalimin bi ayati llahi yahdun daman su ba saboda sun san ba su taba jarraba ƙarya gare shi ba da yaje zare mata ta ce wallahi haka ne babanka innini ne dan karama azzakari gare shi bai iya ya aihu da mace sai na je na samu wani makiyayi cikin makiyayin shi mai dukiya ne to kai dan wannan makiyayi kaga abin da yake ɓoye ma abin ƙur'ani sai ya zo ya hude shi sai ya zo abin hakan fatu jadu alama kana ta alai wa ta tarifu al mukbaru anha bi sihhati zalika wa sirqi wa in kana a'da adu ko da ko shi wanda ake hada ma wannan magana shine mafi kiyayyen maki kaga kamar shi wannan wannan shi Walid ibn Mughira kafiri ne makiyin addini ne amma duk haka nan shirka shi zai gaskata shi shi abin da haka ne abin da ka wadana فأبطل الكهانة التي تصدق مرة وتكذب عشرة عشرة sai alkurani ya zo ya ɓata tsari na bokanci wanda yake zawa ya yi gaskiya su ɗaya ya ƙarya su goma summa summa ijtasaha min asliha bi rajmin bi rajmi shuhubi wa rasulun nujum sannan alkurani da ya zo kuma zuwan alkurani ya sanya sai Allah ya tumbuke bokancin baki ɗaya tun daga asalin shi da jihon shedanu da tauraru da kuma dakata samun wata madakata ta tarmamu wato kamar jiran su ake da sun yi wannan hawan ɗaya bisa ɗaya sun ta yi istiraki sami kawai sai a jihe su da su wajen amiyar akbari an na ƙorunin salifa wa an ba'il an biya wal umumul ba'ida wal hawadis al madiya ma yu'jizu man tafarraga li hadha al ilmi an ba'dihi ala al wujuh allati basatnaha wa bayyana al mu'jiza fiha yace sai qur'ani yazo da labari na karninnika wanda suka gabata na qurunus salifa karninnika muna cewa karni shekara ɗari ne to karninnika da suka zo suka wuce qur'ani sai yazo yana ba da labarin su wa ambayil anbiya da kuma yana ba da labarin annabawa wal umamul ba'ida da al'ummai wanda sun kare kawai wansun ma sai sawun su irin su adawa inan da samudawa kawai sai dai a ce garin su ga kasar su tana da wurin musamman adawa na wanda suke alazi ne hitu na jibala biyuta ga wanda suke ɗaukan kawai saboda ƙarfi da abin da Allah ya ba su duwatsu suke zuwa su sassaka nan ne ɗakunan nasu nan ne gidajen su to gidajen suna nan ba nesa da makka ba su sun kare babu irin su ma irin su ma babu amma ga gidajen su ne tsaye wal hawadith al madiya da kuma alqurani na ba labarin wasu ababe da aka yi wanda suka shude ma yushizu man tafarraga li hadha ilm irin labarin da alqurani ke badawa wanda zai zamana bai da wani aiki sai neman wannan ilimin da tattara shi yushizu zai gashi yawa da an ba'adhi daga tashin ma abin da alqurani ya zo da shi an nujuyu lati basatna amsa huskar da da muka shingo da ita saboda labarin in wannan duka ya gabata ne wa bayyana na mu'jiza mina ko muka muka bayyana abin da yake mu'jiza a ciki thumma baqiyat hadhihi al-mu'jizatu al-jami'atu li hadhihi al-wujuhi ila al-fusul al-ukhra sannan mu'jizan nan kuma ta wanzu wannan mu'jizar take mai tarawa ga duka wa'annan huskokin guda hudun da aka ambata ila al-fusul al-ukhra zuwa wa'ansu fasalloli guda sauran an waɗi guda misali an waɗi na na na fasahar nan na balaga Allah fi zakar na hasi mu'jizat al-Qur'an sabitatan ila yawm al-qiyama wai wannan bancin wannan hudin da aka aka aka bayyana a nan wurin da ma wani sauran mu'jizoji kuma dai wanda aka bayyana a can baya wanda suke wanzazu ne ila yawm al-qiyama har zuwa tashin kiyama bayyanatar hujjati li kulli ummatin ta'ati wanda suke masu bayyanannen hujja ne ga al'umma ga kowace al'umma cikin al'ummatai wanda za su zauwa la yakhfa wujuhu zalika ala man nazara fi huskan wannan mu'jizan ba ta koyuwa a sadu wanda zai duba a ciki wata ammala wujuha ijazi kuma ya tsaya lura da huska na ijazi na kawo wato gajiyawa ila ma akhbara bihi min al-ghuyubi zuwa wato in ka kara wannan zuwa abinda annabi sunan ya bada labari da shi ko abinda alqur'ani ya bada labari da shi min al-ghuyubi na daga gaibi buka abuwan da yake gaibi ne ala hadhihi sabil afsa wannan tabarki fala yamurru asrun wani zamani bai taba shudewa ba wala zamanin ko wani zamani dai illa wa yazharu fihi sidquhu bi zuhuri mukhbarihi alama akhbara face a illa wa ya zaharu fi sirqu face sai gaskiyar shi ta bayyana bi zuhuri mukhbarihi da bayyana abin da ya bada labari kan shi alama akhbara abta huskar da ya bada labari abin zai kasance da abin da qur'ani ya bada labari zai zo za a yi shi to in Allah ya yarda ana tafi sai zamani ya zo abin ya bayyana a hili irin yanda yanda ya ba da labari irin yanda ya ba da labari haka nan ya zo ya abu kamar misali tun tun warko akwai wanda ya abu tun zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam da yace alif lam mim ghulibatur rum wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid sinin gashi lokacin an rinjayi rumawa suka faran maka dake majusawa ne su da ke arna ne su su masu bauta ma gumaka su wancan wanda suka rinjaye rumawa farisawa ne su majusawa ne masu bautan wuta sai tun da su wannan kafirci nasu ya so ya kama sai suka ce sai suke murna to qur'ani ya sauko ce eh lalle an rinjaye rumawa amma bayan bayan rinjaye ta su za su samu rinjaye su za su rinjaye nan gaba kuma fi bidi tinin suke abin da bai kai shekara goma ba hatta wadda lokacin ma ba a kai shekara goma nan da shekara tara kenan sai rumawa sun dawo sun rinjayi farisawa ana nan ko ba a je- ba a kai shekara goma ba sai gashi wannan mu'ujizan ta alkurani ta bayyana to har yau yau akwai abubuwan da aka ce alkurani ya faɗi da yawa ciki za su zauwa suka suka har fatuwa makakin nan za a samu fatahi za a daga musulunci zai zo yanda mutane suka yi ta a ɓoye a sace suka bar maka za su dawo suna masu nasara akan maka Qur'an ya tabbata labari gashi ne zai ce da garsa daga Allah wa rasulahu ruhi bil haqi da tarku nan masjidil haram insha Allah aminina muhallikina rusukum muqassirin la tarafun fa da malam ta'lam Qur'ani ke ba labari ga irin da ku shiga makka za ku zo gashi a cikin tsanaki da kwanciyar hankali da aminci gashi makkan nan da aka yanda suke ji da kafirci ga za ku zo ku mallake ta ku shiga cikin da da fati da komai da komai duka wani abin ya zuwa har duk musulmi bai shakka abin da bai zo ba wani ƙur'ani ya faɗi zai zo irin su misali a ne ma aya take cewa a harnya da hum dabatan kinan a harnya da hum dabatan min alai tukallimu inna nasa kanu bi ayatina la yuqinun wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi wannan shi ne ba gani ba yanzu ƙarshen zamani wata dabba za ta yi tsawa daga ƙasa ga ta wata dabba a za wa kalkawar alim a karyar da dabba ta yi tukalli mu inda na tsakanu biya ta nasu wata dabba za ta yi tsawa daga ƙasa ga ta tana yi musu zance a sahar tabar riwaya cewa an sun ce akwai riwaya da ta ce za ta rika cewa wannan kafiri ne wannan mumiyi ne wannan kafiri wannan mumiyi ko wata alama za ta rika yarfa musu kowa kowa wannan ga mumini wannan ita dabban nan za su duk in ta wuce mutane kawai ta rawa musu kowa a goshin shi zai bayyana wannan kafiri ne wannan mumi to wannan shine abin da bai zo kuma amma duk mumi yana yana da wanda ɗaruruwa ko abubuwan da ba lissafi wannan Qur'ani ce za su wakana sun wakana to wanda ba su wakana ma ba za su zo kamar yanda ya bada labari shine wannan bayan da yake cewa wani zamani bai taba zuwa shuɗe ba sai illa wa yazaru fi sirquhu sai gaskiya alqur'ani ta bayyana bi zuhurin mukhbari da bayyana abin da ya bada labari alama akhbar amsa huskar da ya bada labari sai ya tajaddadu iman sai imani ya sabantu ai kaga yanzu wannan dama yanzu mu mun karanta duk wanda ya karanta ya imani da abu to kuma sai abin ya zo ka gani ganin ijiya sai imani ya kara sabantuwa ya kara jaddaduwa wa yatazaharu burhan kuma a hujjar da ta kara cin nasara walaisa alkhabaru kal iyan dama an san an ce bawshi na cewa gani ya kurji laisa alkhabaru kal iyan labari bai zama kamar gani da ido ba walil walil mushahadati ziyaratu fil yaqin ita gani da ido akwai ƙarin yaqini a cikin ta wan nafsu ashadu tum'aninatan ila ayni al yaqin min ila ilmi al yaqin ita da mun rai tahi tsananin samun nutsuwa zuwa gani da ido wato aini yaqin gani na sakankancewa da sani na sakankance akwai sani na sakankance akwai gani na sakankancewa to in abin ya zo a gani ido zama ido wannan yahi a ce labari aka baka na kasankance wa in kana kullun inda hakan ko da ma kowanne ne da gani da ganin da sanin na sakankancin ainihin yakin da hakula yakin da ilmin yakin dukansu gaskiya ne وسائر المعجزات الرسل انقرضت في انقراضهم duk sauran mu'jizoji na manzanni sun kare da kare wasu wa wudi masjidi adami zawatihim kuma sai rasu an rasa su da rasuwan jikunkunan su lokacin da aka wayi gari ba a ganin jikunkunan su to shikenan mu'jizan su sun tafi wa mu'jizatu nabi na sallallahu alaihi wasallam la tabiru wa la tanqati amma mu'jiza annabi mu ya da mutu Allah tabbata gari shi la tabiru ba ta karewa wa la tanqati kun ba ta yankewa wa ayatu mu'jizoji annabi sallallahu alaihi wasallam tatajaddadu wala tadmahid sabuntuwa suke yi sabuntuwa suke yi ba sa shahewa wali haza ashara sallallahu alaihi wasallam da qawli fi ma haddatha sannan da wannan ne saboda haka ne manzara tsiya da mutane sabata a garshe yayi nuni da fadarsa fi ma haddatha alqadi shi abul alqadi a shahida abu ali ya zantar da mu haddatha alqadi abul walidi haddathana حدثنا أبو ذر حدثنا أبو محمد وأبو إسحاق وأبو الحيثم قالوا حدثنا في ربري حدثنا البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا الليث حدثنا سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كرور أبو هريرة إرد الله ثبت أجرش عن النبي صلى الله عليه وسلم لقى نفسي هذا أمت الله ثبت أجرش قال ياتي ma minal anbiya'i nabiyyu babu wani annabi daga cikin annabawa illa udiya minal ayati ba ce sai an bashi daga cikin mu'jizoji ma mislu amana alayhi bashar abinda kwatankwacin shi baki ɗayan mutane za su ba da gaskiya da shi wa inna ma kana allazi utitu wahayan awhahu Allahu ilai ni ko yace ni ko abin da aka bani wahayi ne wanda Allah ya min wahayi zuwa gare Allah ya wahayi shi zuwa gare ni fa arju ana kuna aksarahum tabi'an ina kaunar in kasance mafi yawan mabiya a cikin su yawmal kiyama ranar tashin kiyama annabi sun sanar ce ko wani annabi duk annabin da Allah ya koshi Allah zai bashi abinda zai karfafa shi na hujja na mu'jiza wanda duk mai hankali duk mai rabo zai tabbata da gaske wannan annabin Allah ne ya aiko shi duk annabin da Allah ya aiko sai Allah ya bashi wannan to su an ba su nasu kuma ya wuce shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni alqur'ani aka bani wahayi ne aka min to shi ko wannan wahayi na Allah qur'ani alqur'ani ne baya gushewa su kowanne ne bakin nashi ya zo ya wuce shi kenan ya samu abin da ya samu kuma bakin nashi zamani shi zamani yana ya nashi zamani kamun wani annabin ya zo shi kuwa annabi sallallahu daga lokacin da ya zo har zuwa tashin kiyama duka zamanin shi saboda haka kuma ujiza shi sallallahu mai wanzuwa ce har zuwa tashin kiyama saboda haka annabi sallallahu alaihi ya ce to ni ina kaunan duk in yi su mabiya tarin mabiya saboda ni mu'jiza ta kullun tana nan kuma irin abin da aka ba kowane annabi na wanda kowa zai ba da gaskiya da shi ni ma an bani gashi shine alqur'ani wannan ma'ana ta farko kenan shine ce haza ma'anar hadis inda ba'adihim wannan shine ma'ana hadisin a wajen sashen malama wa huwa zahiru wa sahihu insha Allah wannan shine kuma abin da ke mabayyani kuma ingantacce in Allah ya so wa za ba gairu wahid min ulama fi ta'wil hadha hadis amma akwai wa'ansu a daga cikin malama wanda suka tafi cikin tawili na wannan hadisi suka ce a yana da za a iya bashi wata fasara daban wa zuhuri mu'jizatin nabi sallallahu alaihi wasallam ila ma'ana akhar kuma da wai rinjaya ko ko bayyana mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa wata ma'ana ta daban ita ce wannan suka ce min zuhuri hadi kauniha wahyan wa kalaman la yumkinu tahayyul fihi yana cikin bayyanan mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam kuma rijayata akan sauran mu'jizoyi kasancewa shi wahayi ne zance ne wanda la yumkinu tahayyul fihi ba a iya yin wata dubara a cikin shi ba wanda zai yi yayi wata dubara yayi wani zance irin shi wala takhayyul alaihi kun ba a iya sanya ma mutane wani khayal ya zama afsa takalin alqur'ani ne khayal a sanya ma a a kwakwalwarka a nuna ma abin da ba haka ba ne ba a nuna ma haka babu wani inda zai iya ya irin na alkur'ani shi alkur'ani abubuwa ne ya zo baka labarin haƙa'iq misali an baka labarin lahira abba qur'ani ya ba labari aljanna ga irin take inna ansha'na hunna insha'a waja'alna hunna abkara koko gashi dai cikin qur'ani da yana wani yana wurin ga yana ba labarin irin yadda aljanna take nema bakasin nema bakasin ma'in ba bai da alal til sharibi la fiya qawlun wala hum anayin zufun wa inna maqasira tarfi'in ta'amsa al-ulama jazai ma kana akwai dai wurare da gidaje har gidaje da shimfudun su komi nema cikin halata kai su gashiya siya ibn jariya siya surrun marfu'a wa akwabun mawdu'a wa namariqu masfufa wa zarabiyu mabsusa duka wannan irin yanda aljanna take har kayan da suke shan ababen sha da irin yanda ruwan suke na sha in ka sha wa khitamu misk abin shan kana i da sha kawai wani wani kamshi zai reka da irin komai haɗanɗanan abin duk komai alkurani yayi bayani abubuwan da ke akwai na cikin aljanna wannan kama a ce kai kanka ana waɗi tunaninka yana tayiya yana ƙoƙarin ya can koyan da abubuwan nan suke wanda shi ne tahayyul to babu wani labarin da zai zo ya baka irin wannan labarin na alkur'ani shi suka ce wala wala tashbih koko yamma irin ya kama da alkur'ani fa inna ghayraha min mu'jizati rusul qad rama al-mu'aniduna laha bi ashiya yace wani alqur'ani na cikin mu'jizoji na manzanni masu tsaurin kai na daga cikin kafirai sun yi kokarin su zo da wasu abubuwa wanda suke kama da su tabi'u fi takhayyul fi takhayyul biya ala ala su'ala du'afai wanda suke kokarin su kamanta abin da ke kama da irin wannan mu'jizar da annaba suka zo su wai su kamanta wa waɗanda suke masu raunin hankali ne wannan abu da ilqa'i saharati hibalahum wa isiyahum misali da irin yanda ‘yan dabo matsawan nan suka jewa igwansu da sandunansu suka zama macijiya wai su yanzu shi Fir'auna da ya ga annabi Musa alaihi salam yana wannan ya jeho sandan shi yace a zo mai da aya in dai Allah ya kuka to so ka zo da aya ko fati fati da ayatin yi ma karshe da yace mai a walau yi suka bishe ilmu yi kana fati bi in kunta min as-sadiqin ban karshe da annabi Musa alaihissalam da ya kure Fir'auna da hujjoji sai ya ce to la ashi alannaka min almasjunin to zan ko sanya ka kaso yanzu zan sa kurkuku ya ce to ah a wani shi tuka bishe mubin ban zo ma da abu mabayini ba ai na zo ma da hujja in kana so ina zo da hujja da take mabayina sai ce fati bi in kunta min sadiqi kawo hujjar ta in dai gaskiya kake kawo fa alqa sa fi za ta ubanu mubin sanda shi kawai cewa sai su zama wani atan maciji wanda ke nema ma ya haɗe har fir'auna kashi ya nuna zai ba da gaskiya ƙarshe kawai ce a tsahi ne muna da matsawa da ya kira matsawa su to kaga tunda su ma wani abu ne wanda suke iya su kawai suna ganin kamar da na annabi musan suka je igansu da sandana su ma suka zama mace sai har qur'ani yana cewa fa auyatu fi nafsi khifatan musa sai wani tsoro ya afku a cikin zuciyar mu annabi musa sun je wa igonsu amma masu matakai sun ce ba annabi Musa ba tsoron macizan su yayi da wani abu da suka jewa ba a yayi tsoron kar in kar aje a ki imani da shi abin da zai zo da shi to wannan ka ilkai sarati ibalahum wa isiyahum wa shibu hadha mimma yukhayyiluhu as-sayr aw yatahayyaluhu fi da yake da abin da ke kama da wannan abin da wanda dan dabo yake hayyalawa yake sanya yukhayyiluhu ne ba ya takhayyaluhu ba wai yake sanya ma wani ya tunanin abu haka yake kan shi dan dabo wai shi ya san hakika na abin amma wai da yake ta dabo kai ne abin da kan ba haushe kita ruwa ido abin ba haka bane ba kai sai ka ganin misali sai an sha Allah muku wannan babu komi a dan zazzage muku babu komi babu komi kawai sai kun kun gani babu komai ko kun gani kawai sai a hido kaza daga ciki fafar fafar fafar to wannan abun idan ku ke gani haka shi ya san tabbat a wurin shi san ba haka bane ba ko karama abu irin wannan shine wanda ake da da ana ana ma yara wasa ana ma yara wayo ana amshi kudin su a kasuwa wanda ake wala wala sai a zo da da kaushu da ayin jujuya jujuya a ce kama in ka sa wai yanda zaka sa tsakiya yanda kawai in kai sai amma dabara a juyo wurin sa ka kama banza to shi ne abin da ake wai shi ne ɗan dabo ke wai suna ganin kamar mu'jizojin wannan kamar yanzu irin yadda alaihi musa ya zo alaihi salam ya kawo wannan ai su suna kwatantawa su irin irin nasu wal qur'anu kalamun laysa lil ilati shi ko alqur'ani inda ya zo banban da wancan sai ya zama shi zance ne amma laysa lil ilati wala lisiri fi takhayyul fihi amalun dibara da wani dabo ba su da wani aiki ba wani aikin da za su iya game da su sanya ma mutane wani tunani su ce wani wata magana za ta iya kama da ta alkurani fakana min hazal waji inda hum azhar bin ghairihi min mu'jizat ta wannan huskan sai alkurani ya zama shine mafi bayyana mafi rinjaye daga wani shi daga wani alkurani na daga mu'jizoji kama la yatimu li sha'irin wala wala khatibin an yakuna sha'iran aw khatiban bi darbi min al-hiyali wat tamwihi wat yawa kamar yadda dai ba ta yiwa a ce ya cika ga wani mawaki ko wani mai hudba wai ya kasance shi mai waka ne ko ko mai yin hudba ne da wani nau'i na dubara ko ko tamwihi tamwihi shine falsification kamar wata nau'i na yaudara kamar misali akwai wani ƙaryar da sai a sa mai ruwan zinariya kaga ƙarye ne ba zinariya bace amma sai aka ce saboda ruwan zinari aka aka wanke shi sai a ce ma zinariya zinariya ce to shi wai mutum mai mai waka shi waka ba ta yi wa kawai kai da ba mawaki ba ba wani dabarar da za ka yi ka zama mawaki waka ita wata baiwa ce baiwa ce ba haka ba da ƙari da shi bane in Allah ya ma baiwa to ake za ka waje kawai sai ga wani kamar ruwan zuwa ruwan sama ko ko wani hawa hawa ne da ya danganta da baiwar da mutum ke to amma wanda bai iya ba ko bai iya ba yawa ba wani dabarar da za ka yi kai waka kai waka in ko za ka yi sai dai ka irin na wannan wanda ya zo shi kawai ya ga ana ba mawaka sun sun yabi halifa khalifa na lokacin nan in ka zo kamar sarki ne da in ka zo aka in ka zo da wake kai bishi sai a ba kyauta wani yazo shi ba ba bai da fasaha sai waka sai da fasaha da iya kawai da yazo yace shi ma mawaki ne mawaki ne yace to i waka ka sai ya kalli halifa nan dabara da shi ga dan shi kawai shi ka san mutane laraban kawai da mun da da takobin shi sai yace kawai al khalifatu haza wa in mata fa haza wa man aba fa haza yace khalifa dai wannan in ya mutu ko wannan dan shi wanda yake ko wannan ne sai ya zare takobi in mutum yake ko takobi sai shi ke shi abin da zai yi da shi a to shi fasaha ba wai da diskur shi ne ake da shi da hudu ba kwarewa ce gwaninta ce ba ta yi wa da dabara ka zo kai da ba ba ka yi hudu ba ba ka zo kama mutane hudu ba eh shi ma sai dai a yi na abokin mu kaga dishin fasaha wani abokin mu kaga ka zo wai irin abu na yarinta sun je wurin irin rere ne na yara da kila suka samu da wajen wajen rere aka zo aka ƙarshe da aka samu aka ciwo kan abin an ko wuta ce babu da rigar sai aka ce to wai shi da wanda zai buɗe wurin da bayani ai ka san kowane wuri saboda tsaba kowane bayani yana dacewa da wurin da da wuri shi da ya zo sai ce to to shi jagoran wannan wurin ya mun rashin mutunci kaza kaza irin wanda yan zage zage sai ce to amma dai ba komi ayi salati goma goma ga annabi kuma rawaci zai ayi salati goma ayi salati goma ga annabi sai ta gani irin wannan in mutum damu kowa wanda iya magana ake ba wajen bayani in ba haka ba za a shi kuma to shine yake cewa eh mutum wanda ba mawaki ba wanda ba wanda bai hudu ba ba ba ta yi waye hudu ba ba ta waye waka ko ya zama mai hudu ba da dubara da wani nau'i na dubara ko ko tamwihi wani irin yauta yaudara haka wata awilul awwal akhlasu wa arda alqati yace amma tawili na farko shine mafi tsafta kuma shine mafi yarda abin a yarda da shi shine tawili na farko kawai yanda zahirin hadisin yace cewa kowane annabi ana ba shi mu'jiza daidai da zamanin shi a wadda take duk mutanen zamanin za su ba da gaskiya ni ko aka mani ni ko tawa wahayi ne alqur'ani ne shi ko alqur'ani nan tunda ko kowane lokaci yana nan dole ya zama yarin jayi wa'ancan tunda su suna karewa mu'jiza ta sanda ta annabi Musa ina kewa sai har yanzu za a iya samun sandan nan amma kawai zancen ta zama mu'jiza ya kare yanzu ko mu'jiza gashi nan shi alkurani har goya wa gobe ya ce akwai wani sama game da ce ba a iya wa yanzu an har yanzu ba wanda aka ya iya misali ya ce ma yahudawa fataman nor watan kuntum sadiki inda ku gaskiya kuke to ku ku mutanen Allah ne ku ce mutuwa ta zo har yau ga yahuda ya yi kowa la tajidannahum aharasan nasi alhaya zaka sami sun yi kowa kwadayen rayuwa ta duniya har goya wa gobe su sun yi kowa malallake ma rayuwar duniya to yau har Qur'ani yana cikin defi kalubale da yawa Yahuda wannan yau wani Yahudi ya kawai ya ya ce kai ƙarya ce ni ina son mutuwa ai yanzu an arasa a su malama ko cikin hadisi hadisi ke cewa da zai waɗi biyan shi zai sarke shi mutu mutum ya waɗi to har yau ba a samu ba har gobe za a samu ba to shi ne shi ne tawilin harkokin ya ce to wannan tawilin akan Qur'ani ya kasance haka shi mu'jiza ne na kullun ya yi wannan tawilin da wannan huskokin aka bada ya ce wa fi haza tawilin sani ma yi gammadu alaihi jafanu wa yi guda cikin wannan tawilin na biyu ce akwai abin da ake rintse watsan ido da shi kuma a mare idan yana akwai kamar dai akwai ma sai an kai ruwa rana abin da wancan ya zama zahiri ba wani wani sai an yi tawili ba wajen misali ce ga wata huska ta uku alama zabi man qala bi sarfati afta huskan wanda yake magana wanda yake akwai sarfa akwai abin da kina sarfa ko sirfa shi ba nan shi juya hankali wai kamar su ko nan ina ga zai bani ko wai su wajen masu wannan ra'ayin wanda suka keɓantu da wannan ra'ayin su ne mutazila mutazila da kuma wa'ansu daga cikin shi'a shi'a sashen mutazila da yan shi'a sun ce cikin cewa shi qur'ani mu'jiza ne ya zama mu'jiza saboda sarfa ce da sirfa juya hankalin larabawa ne qur'ani ya zama mu'jiza ma'ana su a ganin su laraba za su iya zauwa da abinda bayani kamar alqur'ani to amma Allah ya juya hankalin su bas ya hana su kawo kawai hana su ne ake wannan wannan ra'ayin ina mamakin shi amma nan kamar za a bayani ma har ma wasu daga cikin jagororin ahli sunnan ma ba ba ba shi ba wani ya ta cikin cewa eh akwai wanda suka tsaye cikin cewa akwai wannan sarfa kawai qur'ani kamar Allah ne ya hana yau wannan kafiran su ha to mun ce wannan za mu zo fasiri na karshe kuma kuma akwai eh cike na sai an juya akwai duka shayi ɗaya ne dan saboda shi abin yana yana da yana ke ku a dan bayani kada shine abin kamar wannan sirfan juya hankali su laraba akwai wanda suka tayi kamar zamu gani al-juwaini imam al-haramain ya ce cikin yana da wannan ra'ayin wai laraba suna iya kawo kwatan kwatan al-qur'ani kawai Allah ne ya hana su sai zan mu'jiza gare su to wannan wasu kama zamu gani akan hakan ma mu'jiza ce ya isa a sallama mai tunda an ɗauka kuna iya kawowa kun kasa kawowa kina abin ya zama mu'jiza gare ku to barantana ma magana gaskiya abin ba haka bane qur'ani bancin shi ba wai kawai kakka ga kalli kyawun magana kyawun magana bane ba in kamar tsarin magana da iya magana ai laraba Allah ya ba su fasaha kowa ma cikin al'ummata ana samu an ba su fasaha barantana laraba suna da fasaha ta ƙarshe to amma shi ba fasahan bane kawai ba daɗin magana bane kawai magana ta kunshi ilimomi ne wanda suke a sarƙaƙe a ƙaramin takadiri akwai abin da turai suke ce ma embryology ilimi na sanin ɗan tayi jariri yadda yake tun matsarin shi har ya zuwa aiwa wannan alkurani ya zo ya bayani wadda kan harkar insana fi wadda kan harkar min sulati min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqna nutfatan alaqatan فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة إزاما فكسبنا إزاما لحما ثم أنشأنا وخلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين to tun da alkurani ya sauka ba a samu mutane ba su samu sun gane wannan abin ba sai wannan karnin da ya wuce karni na ishirin ta gani ƙur'ani wato bayan tsauran ma'aikisa salam da shekara dubu da kusan ɗari hudu sai aka gane yanzu kwanan ne aka gane wani ilimin aka sa wani ilimi ashe dan tayi ga yanda yake tun da yake nutsu fatan shi karanin makini kin yana qur'ani yanda ake aje shi mani na ma yanda ake wannan talqihin yanda yake zama tun wani abu ne mai hadarin gaske yanda wake wacin wata tabbata Allah ya aje shi sannan ya zama kaza sannan ya zama gudan jini ya zama ya zama gudan tsoka ya zama kashi aka re shi haka haka yake haka yake yanzu ba wanda ya gane sai kwanan nan wannan abu ne kana ce laraba to wani balarabe nake iya yi wani abu a lokacin ba magana ba lalle ke lokacin nan an samu wani ya dace da ƙarshen magana ce fa tabarakallahu atul khaliqin qur'ani yana sabaka haka sai Allah ya sa wani dace wani hidi wannan fa tabarakallahu atul khaliqin an ce sai na Umar ya cikin wanda suka wadi wannan an ce wa an su masu rubuta wahayi a lokacin nan da imani bai zama yana cikin abin da sama ya barge shi kai kenan kawai da aka sai na Umar ya ce fa tabarakallahu atul khaliqin annabi sallallahu alaihi haka Allah ya ce a rubuta ya ce a kenan ko zancen mutane ne ma ke rubuta to wannan kawai shine abin da ya dace wa mutane abin da suke yawa amma wannan ilimin da yake cikin maganar nan in aka ce larabawa suna yawa shi wannan wani irin hankali ne da da aka ce larabawa na lokacin suna yawa shi da yanzu mutane sun kawo da ce inda a ce qur'ani ne ce larabawa suna iya yin haka nan da mutane sun kawo da ce a yanzu saboda sun san a lokacin nan mutane ina su ina kayan aiki haka wannan kenan abu na biyu a gaggauce cikin qur'ani ne Allah tabaraka wa ta'ala yake sabko akwai abin da ke na al-huruful muqatta lokacin da suka laraba suke so su kawo shigantaka dage ranji sun ga in ana karatun Qur'ani ne ne ke kawo muzukata su manyan kafaran ganin suke sauran mutane sun wani suka ɗauka kamar wawaye in suna ina suna duk in kuna shugaban Qur'ani to Qur'ani ya ja ku ku zama musulmi sai suke sai suka tara wawaye na yanzu in Qur'ani an saba kan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da shi amince da dama hida mutane zai zo taron mutanen nan kafaran nan gaban su ya daga murya faɗi yanda Allah ya ce to sai suka ce yanzu a'a in zai in za in za yi Qur'ani in za karatu Qur'ani falakau fihi la'allakum taghlibun ku yi lagabu ku rika shewa ka ku bari ma ya yi da dan saboda ka shuwar shi ma la'allakum in kuka haka wai ko kun samu ku samu jayi sai qur'ani ya sauyi da wani sabon salo kawai mai kun so suka ci an an fara wata magana da suka sani kawai sai qur'ani ya fara suka ya fara da kaf ha ya ain sad so sai su ce tukum yau dole kuma sai su za su shuwara wannan abu wani abu ne wanda shi karfi ba su taba sanin me ba amma ba wai kawai dan a yi maganin wannan lagoin nasu bane ba abu ne wanda yake cike da ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril yana sabkowa da yace ka annabi sallallahu alaihi na sani ha annabi yace na sani ya na sani ain na sani sad na sani su ne suka sani wa'annan larabawan wani kusa Wa ya san me ake ni ba su ba har yau har gobe ana kasari aka zo tafsirin aka ce ga baya ayin sad sai ce Allahu alam bi maradi bi zalika mafi fasar da aka yi ya ce ga Allah shi yasa abin da ke ni da wannan sai ta gaba da fasara to kaga a ce wai larabawa suna iya su kawo abin kawai an gizge su ne an hana su ne su kawo wannan kai ma ka san magana da gaskiya ko da ma malama suka wadata magana ce wadda suke an wato marjuha an yi rijaye kanta ba ta ce wannan magana suke da gaskiya to kamar shine wannan magana ya ce wa annal mu'arrada ta kana shi makaduri eh albashar su a ganin masu wannan ra'ayin wai yin kama da alqur'ani ayi mu'ame mu'arada ayi kama da shi kin wai da yake cewa ba yake cewa ba iya ya kasance shi makaduri albashari wani abu ne wanda yake cikin ikon mutane fasurifu ana sai aka juyar da hankalinsu daga su zo da wannan abin au ala ahadi mazhabi ahli sunna ko ko abin da yake daya daga cikin mazhabobi guda na na mazuwa sunna min anna al ityana bi misli bi mislihi min jinsi maqdur cewa al ityan zawwa bi mislihi da kwatan kwatan alqur'ani wai min jinsi maqdur yana cikin jinsin abin da mutane suke suke iko akan ne walakin sai dai lam yakun zalika qablu sai dai wannan bai taba kasancewa ba a can a gaba haka gaban wannan lokacin wala ya kunu ba kuma ba zai kasance ba abada baya san bai kasance ba kuma daga ma ba zai kasance ba li anna Allah ta'ala lam yuqdirhum alayhi domin Allah ya ba su iko akai ba wa bainal mazhabaini farqun bayyin tsakanin wannan wannan mazhaban guda biyu akwai bambanci wanda ke mabayani wa alayhi ma jami'a to a duka dai baki ɗaya wa'annan mazhabobin fatarku la'arabi al'itiyani bi ma fi makudurihim barin zawar laraba da abin ke cikin ikonsu abin da suka iya zuwa su zo da shi su zo su bar shi kuma suna iya a ce wai eh dukan da ra'ayi yana nuna cewa wai za su iya zawa da kwadon kwadon shi to barin zawa da abin da suke iya zawa da shi au ma huwa min jinsi makudurihim ko ko abin da yana cikin jinsin yana cikin nau'i na abin da suke da iko akai ne waridahum bil bala'i wal jira'i a ce sun bar wannan abin sun kasa kawo shi sun yarda da da da bala'i musibar ta same su da kuma kora an koruwan su daga barkan kasasan su irin musamman su bani kore zakin nan wasi ba da kuma yadda aka ribato wa'an su sai kuma bayi wani izlal da kuma kaskantar da su wa taghyir hali da kuma canza halayen su suna suna masu daraja su kuma ba kowa ba wasarbin nufusi wal amwal da kuma tuɓe rayuka a yaƙi an kashe su da kuma dukoyinsu an amshe wata ƙariƙi da kuma ƙwanƙwasa irin ta zargi ta rinjaye an an rinjaye su a kirki da takobi wata wajihi da kuma zargin da ake ake musu wata ajizi da gajiya da wato sanya gajiya a cikinsu wata hadidi da kuma haddada su ƙalubalanta su wani wa'idi da kuma narkon azawa da duk ake suka fuskanta a biyanu ayatin a wai suna iya kawo kwatankwatan alkur'anin ba su kawo ba suka yarda da wannan wannan aya ce wannan mafi bayyana alama ce lil ajizi anil isyani bislihi ga cikin gajiyawan su da zawa da kwatankwacin shi wannan kuli an mu'aradatihi da kuma a komawa baya hasawa limtina shi ne nukul da kuma sahanu daga zawa da kawo kwatankwacin shi wa annahum muni'u an shay'in huwa min jinsi maqdurin kuma cewa su wai an hana su da su zo da wani abin da yana cikin jinsin abin da suke riko akai wa ila hadha dhahaba al-imam abul ma'ali al-juwayni zuwa wannan ne abul imam abul ma'ali al-juwayni malamin imam ghazali ya tayi wa ghayru da wannan qala yace wa hadha indana ablagu fi fi khalq al-adati wannan auren mu shine mafi kai gaya a cikin keta al'ada bil af'al badi'ati fi an fi an fusiya daga wato da wasu ayyuka wanda suke ababen mamaki masu ƙayatarwa masu kyawu sosai a cikin kawunansa ka kalbil asa hayyatan tamkar juya wato sanda ta koma matijiya wani hawiya da abin da kama da abin da kama da wannan fa innahu qad yasliku ila balin naziri yakan iya rigage a zuke iya zawwa da wato rigage a cikin zuciya ta mai duba badaran wato da sauri anna zalika cewa wannan ministi sashi sahibi zalika bi mazidi ma'rifati fi zalika fan cewa wannan shi mai sandan nan da ya jiwa jiwa ta kamar irin na Alai Musa da ya jiwa wai za ka iya cewa wai wannan abu ne saboda ƙarin ilimi ƙarin ilimi cikin wannan fannin na bokanci wanda bokaye suka zo shi shi wannan da ya zo da wani bokanci sai a saka ce ai nashi ya yi nasu ne saboda ya yi su sani akai wa fadli ilimin kuma da ƙari na wani ilimi ila an ya rudda zalika sahihun nazar har ya zuwa da inda dubawa da suke ingantacciya za ta mayar da wannan wa amma tahdilil khalaiq al-almiina min as-sinin bi kalamin min jinsi kalamihim li atu misli amma ai kalubalance halittu a kalubalance shi ɗaruruwan shekaru da kuma da zance wanda yake yana daga cikin irin zancensu wanda za su iya zawa da kwatankwacin shi falam ya atu amma su kasa kawo misalin shi falam ya fuka ba'adu tawaffur dawa'i alal mu'arati summa adam ya illa an man Allah wa khalqa anha wai yace lam babu wani abubuwa wanda suke kira zuwa a zo a yi a yi mu'aradan alƙur'anin nan sun ma'adan ya sannan kuma a kasa zuwa da shi a kasa zuwa da wannan mu'arada a kasa zuwa da abin da ya kama da shin sai dai cewa kawai Allah ne madaukin sarki ya hana halitta an ha daga zuwa da mu'arada su zo da abin da yake kama da alƙur'ani bi masabati ma law qala nabi wai da kwatankwacin kamar da wani annabi zai ce ayati an yamna Allahu da qiyamu minan nas ni ayata kawai shine Allah ya hana mutane su miƙe tsaye. Ma a kudratihim alaihi tare da mutane suna iya miƙe kowa yana iya miƙe a tsaye. Da wani annabi zai cewa ni ayata kawai ba wanda zai iya miƙe a tsaye. Wai tifa da zamana kuma an anu kuma wai kar ku yi tsammanin ko wani ciwon da ake ma zamana. Shi zamana ana fassara shi da ciwo wanda ke dawoma kullum mutum yana cikin wannan ciwon ko ko ciwo wanda ke ta yadda duk wani ƙarfin mutum ana fassara zamana haka. Kaga in ƙarfi ta baki ɗaya ba mai ƙarin tashi haka ce to ba mu iya tashi ya ce to ai da an batun layya to wai mutane da lahiyar su da wani annabi zai su zai zo ya ce ni ani ayata mu'jizata ba wanda yake tashi falau kana zalika da wannan zai kasance kuma a ga kowa ya kasa tashi wa ajazahum Allah ta'ala an qiyami Allah ya gaji yadda su ya hana su tashi la kana zalika min abfari ayatin da wannan ta kasance mafi bayyanan aya wa azhari dalalatin kuma da mafi bayyanan nuni ko shari'a wabillahi tawfiq Allah shine a mai gamu da katar wannan misalin da ya bada kenan da shi gani ce kamar Qur'ani ma ya zo kamar ta wannan salon ne eh za ku iya amma ba amma kun isa ba ku isa ku kakawo ba kamar wannan misalin ne da ya bada yace inda wani annabi zai zo ya ce ni aya ta kawai ba wanda ya tashi kuma ka tashi to ai dole zama mu'jiza to shine kisa to Qur'ani tunda ko haka ne an ji larabawa suna iya kawowa to Allah ne hana su kawo to ai kenan ya isa a gane shi daga Allah yake shine bayani wa karga ba an badil ulama waju zuhuri ayatihi ala sa'ir ayatil ayatil anbiya amma ya faku afsa sauran malama wani sashen malama wai huskan bayyanan ayoyinsa koko kama huskan bayyana ko kama bayyana ta cin nasara ko ɗaukaka ayoyin alkur'ani koko wannan mu'jiza alkur'ani afsa sauran mu'jizoji na annabawa حتى احتاج حتى احتاج للعذر عن ذلك بدقة أفهم har wai sai da sashen malama wai abin da ake ne akwai cikin malama wanda shi ya kasa ganewa cewa mu'jiza na ta annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ta rinjaye sauran mu'jiza ta yi sauran wani malami wasu malama sun kasa ganewa amma har sai suka kawo uzuri da abin da ya sanya alqur'ani ya sauran mu'jiza shine wani abubuwa su ne yace yace sai ka hujja da cewa wai da duk kace a fahimin arab saboda zirin fahimtar larabawa ne wa zakai albabiha da kaifin hankalin zukatansu wa furu qulihim da tarin hankalinsu wa annahum adrak adrakul mu'jizata fihim bi fitin bi fitnatihim kuma cewa su sun riski mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam da kaifin hankalinsu wa ja'u min zalika bi hasbi idraki mu'jiza ta so musu daidai gwargwadon riskarsu wa ghayruhum min al-qibti sauran mutane wanda ba larabawa na daga akabat wato kibdawa wa bani isra'ila da banu isra'ila wa ghairihim da wani su lam yakunu bi hadhihi sabil ba su kasance akan wannan ikon ba ba su da wannan ikon ba su da wannan basira ta laraba bal kanu miyar gabawati wa qillatil shidati barde sun kasance daga tsaban wauta wa qillatil shidati da karancin kaifin hankali da yayi su jawwazu alaihim jawwaza alaihim fir'aunu annahu annahu rabbuhum har inda wawancinsu da rashin kaifin hankalinsu ya kai inda fir'auna ya halitta musu cewa shi shine ubangijinsu suka yarda waje waza alaihim samiri zalika fil ijri hakan nan shi ma Musa samiri ya halitta musu wannan cewa wai dan dan marikin nan wai shine Allah su kuma suka yarda ba da imani bayan sai imani o wa abadul masiha ma ijma'ihim ala salbihi kuma su wannan da bani Isra'ila suka suna suka wayi gari suna bautawa annabi isa alayhi salam bancin sun yi ijma'i sun haɗu cikin cewa an yi salbin shi an gitte shi an kashe shi an gitte shi qur'ani ke cewa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubiha lahu magana ta gaskiya wa ma qataluhu basu kashe shi ba wa ma salabuhu basu gitte shi ba walakin shubiha lahu kawai an sa musu kama da shi ne aka wani cikin wani suka shiga sai kama shi aka aka mai aka yi jiwa mai kamata annabi sai kama shi suka gitte shi suka kashe suka kama annabi sai suka kashe barafa Allahu ilaihi shi magana ta gaskiya Allah ya ya doka kashi zuwa gare shi fa ja'atu min ayati zahiratil bayyinati lil absari bi qadri ghalati afhamihim sai ayoyi mu'jizoji bayyanannu suka zo musu ga ganin ijiya bi qadri ghalati afhamihim gwargwadon rikicewan fahimtar su ma la yashkuna ma la yashkuna ne fi abinda ba sa kokonto a cikin shi wa ma haza tare da wannan faƙadu shi suka ce lan nu'mina laka ta da Allah jaratan suka ce ma annabi Musa ba mun ba da gaskiya da kai sai mun ga Allah a hili ba ga su Musa ya kasu dai zuwa ƙarshen aya walam yabsiru ala almanni wa sarwa ba su yi basira ba duk cewa an sabka musu da da ƴan shilale soyayyi da darba daga sama gashi nan kawai abinci zahiri wastabdalu lazi huwa adna bi lazi huwa khair suka nema a canza musu abin da yake kusa da su da abin da yake shine mafi alheri والعرب والعرب على جاهليتهم اما سو العرب بدا ووتسو دا جاهليتهم اكثر اكثرها يعترف بالثاني ما في يوم العربوا sun san da sarki mahalici wanda yake yi wa inna ma kanat tataqarrabu bil asnami ila Allah zulfa ko su laraba wannan jahilan wai su da suke bauta ma gumaka suna bauta musu dai dan su kusantar da su da sarki mahalici wa minhum man amana billahi wahdahu min qabl rasul cikin laraba ma akwai wanda ya yi ibada gaskiya da Allah shi kadai gabanin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam bi dalili akalihi saboda shiriya ta hankalin shi wa safai lubihi da tatuwan zuciyar shi wala ma ja'ahum rasul bi kitabillahi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da littafin Allah fahimu hikmatahu kawai sai suka fahimci hikimarsa wa tabayyanu bi fadli idrakihim li awwali walatin mu'jizatahu sai suka gano mu'jizansa a karo na harko shi ne da awali wahalatin bi fadl idraki saboda fifiko na riskan da Allah ya basu fa amanu bi sai suka bada gaskiya da shi wazdadu kullu yawmin imana sai suka suka ƙara imani ko ta rana wa rafadu dunya kullaha fi subati suka karkade duniya suka watsiya duniya baki ɗayanta cikin dabara da tare da ma'aiki sallallahu suka zaɓi zama sahaba ne sallallahu suka watsiya duniya wa hajaru diyarahum suka kaurace mai gidajen su wa amwalan da dukiyoyinsu wa qatalu aba'ahum wa abna'ahum suka kashe iyayensu da ƴaƴansu fi nusulati a cikin taimakon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa utiya fi ma'ana hadha bima yaluhu lahu rawnaqun sai malama duka wannan yana hadin wai da wasu malama suka rasa me hujjan cewa mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam ta sauran mu'jizoji yake kawo wa'annan dalilai sai yake cewa sai ya zo wannan mai kawo wannan dalilan sai ya zo da a cikin wannan ma'anan abinda wasa take bayyana gare shi kama a gare shi abin mai ƙayatarwa sosai wa yujibu minhu zibrijun wanda ƙayatarwan ya kai duk wata ƙawa zibirji ana ce mai ƙawa kawai zina ana ce mata zibirji ko ko zinariya ko ko dai wani abu dai lu'lu'i ko wani jauhari wani abu dai mai kyau wanda wai duk ƙarshen wani abu mai kyau shi kan shi wannan bayanan masu kyau masu daɗi suna burge shi amma yace lawi tishi ilai law lawi tishi ilai wa haqiqa da za a buƙatuwa zuwa gare shi kuma amma a yi taƙiƙin shi wannan maganar da za a buƙatuwa zuwa gare ta ba a buƙatuwa duka zuwa wannan wannan tawilin dan a gane cewa mu'jiza annabi sallallahu ta yi sauran mu'jizoji lakinna qaddamna min bayani mu'jizati annabi sallallahu alaihi wasallam wa zuhuriha ma yughni ar-rukubi butuni hadhihi al-masalik wa zuhuriha sai alqadi yace sai dai cewa mu mun gabatar da bayani na mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam da bayyananta da rinjayata abin ta inda abin ya kai ya wadatar daga hawan cikin waɗannan hanyoyin da zahiri wato cikinsu da zahirinsu cikinsu da zahirinsu kamar hanya ce wadda take da akwai tana da kwari tana da turu to ba mai sai ka wannan hanyar ba don ka gane bayani ya gabata cikin abin da ya gabata wa billahi asta'inu alqadi yace ce ina ina da Allah nake neman taimako wa huwa hasbi Allah shine mai isan mini wani ni'mal wakil madalla da madogara Allah yace tamma bihamdillahi wa karamihi al-juz'ul awwal min kitab shifa bi ta'rif qulun sallallahu alaihi wasallam ma taqiq wa talik wannan juz'i na harko na wannan littafi mai suna shifa bi ta'rif qulun mustafa ya ce kake nan da godiya Allah a husin auni muna da yawa tabaraka wa ta'ala godiya da ya bamu ikon kaiwa wannan wuri Allah ya amfani mu da duk abin da muka karanta muka ji ya samu miyan lazina ya sami yi laƙaunar fa yadda biyu ahsana ya gada masu zukatanmu soyayya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta hakika ta gaskiya dan alhurman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما مغلق والخاتم لما سبقنا سن الحق بالحق ولا هادي الى صراطك المستقيم وعلى هادي قدر يندار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين